ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata sha takwas da watan rabi'in al'akhir hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ishirin da ɗaya da wata na goma watan oktoba miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa ko ka ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi واللفر آه ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى أولنا مسلاتينا الفرقان ديكي وانا أنقوا تا تدم موري أولنا نقرينا تاوا جمهورية تا نجر وانا وانا شيني درس منا همسين دشدا أجيرين درسا دمكي قباتر وأقوى ماكو منا باتا والله سبحانه وتعالى da ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ɗanwa muna nan akan bayani da malam yake muna akan tasirin sabon Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sinibi da yake jawowa ɗan annabi Adam ba ma al'umma baki ɗaya wanda mun karanta tasirin zunubi na 26 yau za mu dora akan na 27 da yarda ta Allah madaukakin sarki malace wa min uqubatiz zunubi na daga cikin mummunan tasirin zunubi annaha tudfi'u min alqalbi nar alghayrati allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararati alghariziyati li hayati jami'il badan malaci annaha tutfi'u cewa ita saban Allah ko zunubin tutfi'u min alqalbi yana kashewa daga zuciya naral ghaira wutar kishi saban Allah yana kashe wutar kishi a zuciyar dan annabi Adam duk mutum a rayuwa ubangiji ya sanya masa kishi wata ɗabi'a ce da Allah ya ɗabi'anci ɗan annabi Adam da ita ba ma mutum ba har dabba suna da irin wannan ɗabi'un daga cikin dabobi akwai dabba da take da kishi. To, idan mutum yana saban Allah subhanahu wa ta'ala, to wutar kishin tana mutuwa a zuciyarsa, wanda wannan wutar kishin allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararatil ghariziyati li hayati jami'il badan. matsayin kishi a cikin zuciyar mutum a rayuwar mutum ka ce alatihiyar hayati wanda shi a rayuwarsa wa salahihi da kuma gyaransa kal hararatil ghariziyati li hayati jami'il badan kamar zafi ne wanda mutum yake ji a jikinsa wanda dan annabi adam baya iya rayuwa babu zafi rayuwa da Allah zai tsai da wannan ranar ta daina fitowa to da halakar da za a yi a duniya ba karama bace ba mutum kaɗai ba hatta dabbobi da ciyawa da da shuka ba ta yi babu zafin rana ina ba ta mu fahimta ranar tana da amfani kwarai da gaske wa ɗan annabi adam to matsayin kishi a a rayuwa kamar ka ce matsayin zafi ne wanda mutum yake jinsa a gaba ɗayan cikinsa wanda yana taimaka wa rayuwarka yana taimaka maka wajen girma yana taimaka maka wajen al'amurra da dama da ƙwangewa na jiki yanzu shuka idan ba ta samun rana in raɓa ta kama shuka to ya da wuyar ta bayar da abin da ake da bukata amma idan za a yi ruwa a ɗan jaye sai a fitar da rana to wannan zafin rana yana taimaka wa shuka to haka zafin rana yana taimaka wa dan annabi adam idan ba a jin zafi to akwai matsala so zaka ga furaren da ba sa da irin zafin rana bai cika fita ba ko ana sanyi matsananci idan ka zo gidan kowa sai ka tarar cewa suna da abun gasa daki haka ne zaka akwai akwai abun da ake gasa daki saboda jikin dan annabi adam na da bukatuwa zuwa ga wannan wannan zafin malace fal ghairatu shi fa kishi hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al-khubusi zafinsa da kuma wutarsa take fitarwa take fitar da abin da ke cikin da datti ma'ana kishi eh kishi da muka sani dai wannan kishi ne da ce wanda kishi gare shi ko kuma wanda kishi gare ta wanda shi al-ghaira kishi anwa ne cikin halittu Allah ya ya bambanta mutane a wajen a wajen kishi tsakanin maza da mata ma za ka cewa a ɗabi'a namiji ya fi mace kishi a sai dai mace ta fi namiji hauka kun gane eh namiji ya fi mace kishi amma ta fi mata sun fi maza sun fi maza hauka Allah ya rufa mana asiri to shi shi wannan kishin zafinsa da wutarsa da take fito take fitar da abin da ke da kwai min al-khubuth na daga datti ai ma'ana yana fitar da duk wani abu na datti daga zuciya wasifatil mazmuma da kuma siffofi miyagu abun kyama aka ce al-mazmum miyagu ko abun da ake kyama kama yukhrijul kiru khubuth az-zahabi wal fidda wal harir yana kasan ziga zagi al-kiru shine ziga zagi abinda makera suke zigawa wuta tana take tashi ko to yadda ka san ziga zagi yake fitar da dattin zinariya ko azurfa idan aka cikin wuta ma'ana idan aka ɗauko wannan zinari aka ɗora a cikin wuta aka hura shi da ziga zagi to duk dattin da ke da ko cikin wannan zinari da fita yake gefe zina ta koma gefe haka abin da ke cikin ta na datti azurfa yake fita gehe ka gano karfe ka gano zina a azurfar to haka shi ma watan zafin kishi yana fitar da ɗabi'u munana da kuma datti a zuciyar ɗan annabi adam ma'ana kishi yana sanya mutum ya zamanto wankakken zuciya sai da abin da ba a bukata yadda za mu zo mu gani shi kishi ana mutane a wajen kishi bangare uku ne akwai wasu sun wuce ka'ida sun wuce iyaka suna cikin matsala akwai wasu kuma sun yi ƙasa su ma suna cikin matsala akwai su kuma suna tsakatsakiya su da ‘yan mutane lafiyayyu. Idan kishiye mutum yawa a zuciyarsa, to baya rabuwa da rashin lafiya ta zuciya. Idan mutum ya zamanto kuma baya kishiye a zuciya, za shi mutum ne wanda shi ma yana fama da rashin lafiya ta zuciya. Amma idan mutum ya daidaita, ya yi itidalin gaira kisa, sai gansa mutum ne wanda yake da rayuwa, yake rayuwa sambul cikin al'amarinsa Allah ya samu wani lafiya. Malam ya cewa وأشرف الناس وأعلمهم همة أشدهم غيرة على نفسه أشرف الناس وأن في كوا دوكا أتكم متاني وأعلامهم كما وأن في كوا أعلاهم وأن يبسوا زما أسما متم كيما درجة كينكو وأعلمهم وأعلاهم همة يبسوا جرما همة مي أجي توا همة مي همة همة لا ربشي idan aka ce himma shine kokari yafi su kokari to mala ce ashadduhum ghairatan ala nafsi shine wanda fi kowa kishi a karan kansa ashe kaga mutun yana kishi a kansa akwai kishi akan iyali akwai kishi akan kasuwanci akwai kishi a jaha akwai kishi a ƙasa to mafi girman kishi shine kai kishi a kanka ka zama mutum ba dabba ba ka babbanta daga dabbobi duk wanda baya baki shin ya fita daga dabba zuwa mutum to wannan ba mutum bane ya mutum zai kishi a kansa shine ya zama to ka tsayu akan tafarkin da Allah yake so ka tsaya dan in baka tsayu ba to a irin kiyama zaka fatan ka zama to dabba baka Allah ya faɗa ba a Qur'ani annabi karshen nabi Allah yake cewa ya kul ya laitani kuntu turaban za a ce wa ƙasa dabbobi su zama to ƙasa sai fatan shi ma da ya zama to turdan ya zama to dabba zai ya koma ya koma ƙasar mafi wanda fi kowa ɗaukaka mutum mai kima da daraja wanda kuma kowa ƙoƙari a cikin al'umma shi ya wanda fi kowa kishi wa kansa yana kishin karan kansa kada a barka a baya bangaren karatu kaka zama a baya bangaren ibada kaka zama to a baya son annabi kada a barka a baya yau manzon Allah salati kada a barka a baya nafilu kada a barka a baya in mutum ko ya tsaya aka bar shi a baya to ai ko kaga koren duniya fa idan mutum aka yi jarabawa a makaranta ko a lafkal ya zanto da ya zamanto na baya kaga ya san abun dariyar tsungoma gawa ga abokan karatunsa walillahi almasalul a'la mutum ba abun dariya zai zamanto ba kayan kada kashi zai zamanto gaban Allah ran tashin alkiyama mala ce wa khassatihi da kuma iyalinsa akwai bukatar kai ka dinga kishin kanka kuma ka dinga kishin iyalinka to me ake ni da kishin kai shine zamanto kana kokarin kiyaye alhurmar Allah subhanahu wataala kana kishin kanka ma'ana kana kishin game da kiyaye alhurmar Allah subhanahu wa ta'ala, wa umumin nasu da mutane baki ɗaya, ashe kaga mutum zai kishin kansa, ya yi kishin iyalinsa, akwai kishi wa ƙasa, akwai kishi wa jiha, ka san mafiya wasu mutane ba sa kishin jihas, kuma daga cikin a ƙasan nan gaba ɗaya cikin Nijar, daga cikin garin da, ni dai ban ga wani gari ba da mutanensa ba sa kishin garin kamar ‘yantawa, wallahi al'azim, ban ga wasu mutane ba a jihar Nijar, ba inda ban leka ba a Nijar, ban ga wata jiha ba a Nijar da mutanen garin ba sa kishin garinsu kamar ‘yantawa. Wani wata rashin lafiya ce da duk ‘yantawa ya san da wannan matsalar. Ina fatar mun fahimta, wanda wata hafta bakin da ke shigowa sun sanar cewa ‘yanta suna fama da wannan matsalar, shi yasa duk abin da ake mana za ake mana shi ala an dauke mu mai saman ruwa, mu yi haƙuri jama'a, amma ta zo a babin magana dole mu yi magana shi. ba ma da kishin jihar mu wallahi kokarin ga gadan ta wani kishin kasar sa na kashi kishin gari kokowa ta aka sabu sabu sabu sakirci in ka gadan ta wani kishin tawa to kokowa ce ake koko gargajiya ba ga bane eh hoda akan ta sai su ta tada joji wuya kamar an tabi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sakirci ne amma ba ma kishin kasuwancin kasar garin ba ma kishin manya a ce kadir yanzu ka gina da karancin kadir a cikin gwamnati ba ma da kishinsu a taba wani rikici nan tawa ba kowa wake da labari aka zo aka ce lokacin wani shugaba da suka shuɗe a baya aka ce a kawo gwamna a jiha a ba da wasu na wanda za a yi domin gwamnan garin nan nan garin ba da sai su kuma suna da cin kansu wallahi ai wani wa ɗan gari wani ɗan jiha ne kowa wa ɗan gari ba ne ɗan jiha ne kowa wa ɗan gari ba ne to ai ba garin ba ne zai mulki jiha ce zai mulka gaba ɗaya an ga ta surutu ƙarshe dai ana zaune da gidan ya ce kai ya ce wani daga cikin ministocinsa su ce su kai bauta a jihar ko ba do wani aka turo nan ya ta gallaza muna azaba wallahi ƙarshen al'amarin kenan Allah ya rufa muna asiri dole ne kai kishin gari ku manzo Allah sallan har ya bar makka har ya bar duniya yana kishin maka yana kishin ta cewa ba dan da aka fidda shi wallahi ba zai fita ba eh kuma duk abin da zaka samu ka samu shi a garin ku yafi maka dukkan zaka same shi yanzu ka ribe da masu kuɗi mu suke zo suka yi investir a wasu ƙasashe kaga mutum ya zo ya gina itastin ne a wata ƙasa amma in ka zo kai suke turashin murbe da garin su nan garin turashin murbe da mutum ya je ya kafa wata izin a wata ƙasa yana da dukiya ai abin ai wasu daga cikin sun fara hankali suna aka yakin bagabo Abuja Ademin Disney ko Ons wasu sun yi hankali mutane da kuɗaɗe na fita hankali nan gidan kirki bai da shi cikin in ya zaka bai da masaukin da zai zaunawa amma sun yi wata ƙasa sun sa kuɗinsu a can a ƙarshe dai aka yaƙi a cikin wani shugabar ƙasar sai ga mutum ya zo da mai kuɗi ya komo talaka a shi sa gaci ne ba sai da ake yi ba ƙa'ida ta rayuwa ana son ci gaba duk mai kuɗi ya koma ya gina ƙasarsu kai duk mai kuɗi ƙauye kake to ko ma ka gina ƙauyen ku amma mu yanzu aka ga ɗantawa zai zo ya yi karatu ya zo sai a ce bari a kai sa garin su ya yi aiki sai ce bai sa garin su wasu mutanen ke zauwa abin babin misali wasu mutane za su suke zauwa a nan garin a doke su an sanya ma karantarwa ta gwamnati kwantara su zo su yi kwantara suna gogewa cikin aikin za su nemi a fita su kuma kasar su garin su su je su taimaka ma kannan su da da abin da diyan su amma mu fa muke kashe kanmu da kanmu Allah ya rufa muna asiri to malike cewa wali hada saboda haka كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله يكسنتي أغير الخلق على على الأمة يابي كوة كيشي أكن الأمة النبي الله يابي كوة كيشي أكن أكن الأمة صلى الله عليه وسلم والله سبحانه أشد غيرة من شكما النبي الله يابي سكيشي Allah ya fi annabi kishi, annabi ya fi kowa kishi a kan al'umma shi kuma Allah ya fi annabi. Da tabbata gayanci a sahih tilakana ne sahihul bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari annabi ke ci annahu qala annabin Allah na cewa ata'jabuna min ghairati sa'd kuna kuna mamaki game da kishin sa'ad wata annabi ne ya tambaya yake cewa sahabbansa a farkon hadisi ya ɗayanku zai ji ko zai yi a lokacin da tare da iyalinsa matas tare da wani sai sa'ad yake cewa ainihi na in je in nemo shaidu da shin da itan gaba ɗaya zan samu su yuka in yanka zan samu su mashi takobi in kai su tarshe sai ake ganin kamar ya tsananta sai da wace a ta'jabuna min ghairati sa'ad kuna ki mamaki game da cewa sa'ad yayi kira da kishi kwarai sai yake cewa la'ana aghyaru minhu wallahi nahi sa'diki shi annabin Allah ce la'ana aghyaru minhu wallahi nahi sa'diki shi sai ce wallahu aghyaru minni ni kuma Allah ya fi ni kishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kishi akan iyalinsa shi yasa ba kowa bake shiga gidan gidan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma abin da ya kamata mutun ya kishi mu dinga kishin matar mu to me yake cewa kishin mace shi da kara ta zuwa kasuwa zuwa ta sai sayayya ba shi bane ke shi ba shi bane ke shi abu na ake cewa kishi akan iyali shi ne mutum ya kishin iyalin sai zaman to ta bi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ta bi duk abin da Allah baya su ta kiyaye dokar Allah ta rabu abin da Allah baya su shine kishin iyali amma me ya amfanin kara ta hiya kasuwa kuma da TikTok cike tana tana doka wata tana tuna me ya amfanin shi yayi gwaro zuwa kasuwar mana ko eh wallahul musta'an kuma za ga wani kawai zai ga kawai shi ga tare in ta sa hijabin koko mata saba ma uhu tilasta mata wajibi ne fa sa hijabin da mace wajibi ne wa fi sahih ya zo a cikin as-sahih har yau a cikin littafin Imam al-Bukhari da Muslim aidan har yau har yau annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi khutbatil kusufi a wata huduba da annabin Allah ya ta kisfewar rana yace ya ummata muhammadin ya ku al'umar annabi muhammad wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah ba wanda ya kai ba wani ɗaya daga cikin ku da kai Allah kishi ba wani mutum da ya kai Allah kishi an yazni abduhu aw tazni amatahu saboda kishin nema ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya haranta bawansa ya zina kuma bai wasu ya zina, saboda Allah yana kishi ne ya hara a zo a saba masa. Ashe idan mutum zai sabi Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah yana kishi a kan ɗan annabi Adam yanzu yana zina yana sabon Allah, Allah yana kishi wannan abu. Mun bace hadisin? وفي الصحيح هل يعطيكم الصحيح لتافع الإمام البخاري الإمام مسلم أيضا أنه قال هل يعطيكم النبي الله ولا أحد أغير من الله با ونمت ديكي الله كيشي من أجل ذلك سول كيش الله نما با حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله يهرنت الفاشاء أبن دي يبين أبن دي يبويا سبب الله ينا كيش shi yasa Allah ya haranta alfasha dukkanin nau'in alfasha da kuma abin da ya bayyana cikin ta da ma abin da ake koya kusa alfasha kashi biyu ce akwai ma zahara akwai ma batada akwai abin da za a yi fili kuma akwai abin da za a yi a boye to kowace daga cikin Allah subhanahu wataala ya haranta saboda kishin da Allah yake yi shi sanya Allah subhanahu wataala ya ya haranta wannan sai ce wala ahda ahabbu ilayhi al'udhru min Allah ba wanda ya kai Allah son yi mutum anzari ba wanda ya kai ya kai Allah son son uzuri son yin hanzari ayo mutum uzuri ba wanda ya kai Allah son wannan min ajli zalika saboda uzurin ne ma yake hanzarin Allah arsalar rusula Allah ya aiko manzanni mubashirina suna masu bushara cewa duk wanda ya bi Allah da taqwa to in ya mutu ga sakamakon sa aljanna ce ta dawwama ga kaza da kaza da kaza a cikin ta wa munzirina kuma suna gargarin cewa duk wanda ya abu kaza da kaza da kaza ga irin ukuba da Allah zai masa wala ahada ahabbu ilayhi almadahu kuma ba wanda kai son kai Allah son ayaba shi Allah yana son yabo ba wanda ya kai Allah son yabo min ajli zalika saboda Allah yana son yabon asna ala nafsihi yayi bi kansa da kansa ko kun fahimta ba wanda ya kai Allah kishi saboda kishin Allah ya hana saba masa ba wanda ya kai Allah yake son son uzuri saboda haka ma Allah ya ya aiko manzanni ba wanda ya kai Allah son ayaba sa dan saboda son yabon ne Allah ya yabi kansa Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatiris samawati wal ard mun bai ko walahul hamdu fil ula wal akhirah kaga duka wannan yabo ne Allah yake shirari to anta kama asnaita ala nafsika ya Allah kai kana a yadda kai yabi kanka yana cikin sharadi na Allah ya karbi addu'ar mutun jama'a shine kafin ka fara addu'a ka yabi Allah subhanahu wataala duk wanda aka karatun farkon littafin da shi ya ji abu na makaranta na irin irin yabon da Allah yake so a yi ba masa a kafin ka roki Allah subhanahu wataala daga Allah yana son yabo mun fahimta fa jama'a fi hadha alhadith mace sai manzan Allah ya hada a cikin wannan hadisi bainal ghairati tsakanin al-ghaira ko al-ghaira kishi allati asluha karahatul qadahi wanda tushen kishin shine kin dukkanin abu wanda yake mummuna wa bughduha da kuma kyamarta ma'anar kishi tushen asalin kishi na gaske shine mutun ya kyamaci dukkanin wani abu lala ai lalancin ne misal ai ai ba a banza ba Allah ya sanya mace ta dinga auren namiji guda daya ko kuma ta saboda da za a bai wa namiji mace damar ta auri fiya namiji daya to da yaƙe yaƙe ya tabbata a juna ba za a taɓa zaman lahiya ba har abada yanzu fa namiji ne ya kai saboda tsabar sakarcin maza wasu daga ciki mutum fa ya san yare na fa ba hau aurenta za shi ba ba ya san ba zai aure ta ba amma yana son ta kuma zai aure shi fa ya san ba zai aure ta ba amma zai iya kashe mata komi zai kashe mata kudala ko nawa take bukata yanzu bala miji ne fa ya kai yana jin yuwa saboda wanda yake son ta da bukatar kudin fa zai iya hakura da yuwar to ku lura ba namiji ne fa ya kai saboda mace saboda abin da abin da yake son kanta ne ma ta rasa zai tattara ya bar abokanansa wanda aka taso tare aka yi firamare aka yi sakandare aka yi wace ce ya bar su ya bar iyayensa ya bar kannan iyayensa duk danginsa saboda ita kadai tallin tallin je libi ya taka sahara saboda karande ya kama hanyar libi saboda ita kadai to asalin kishi shine tu kyam abin nan kyamar dukkanin abin da yake mummuna da kuma kin wannan abun wa baina mahabbatil uz da kuma son uzuri son a kawo hanzari alladhi huwa alladhi yujibu kamal al-adl war-rahma wanda shi kawo hanzarin yana cikar da yana tabbatar da cikar adalci da rahma ma'anar duk lokacin da za a ba mutum dama na yayi magana aka kama sa aka bashi hanzari to za a sa kamar an cika adalci ne da kuma tausayi yanzu misali da za a ce idan aka ce justice kawai da an kaka an kama mutum gaban alƙali aka ce ga abin da ya sai ta kawai shikenan ba za a ci ta bakin gaba sai a tura mutum gidan kwasu kaga ba a yi babu cikar kamala da adalci a cikin wannan amma daga lokacin da aka ba mutum damar yayi magana to an bashi an bashi hanzari kenan ko to kaga ashe sa Allah ya aiko manzanni saboda kada ma ka zo ko ka abin nan bukaci sai Allah ce a ai wa aiko manzanni Allah ce rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul eh Allah ya aiko manzanni suna masu albishir da kuma gargadi saboda kada wani mutum ya zo ya ce wa Allah shi ba aiko masa manzo ba a irin alkiyama da haka wa baina mahabbatil urd kuma son a hanzari alladhi yujibu kamal al-adl wanda shi son hanzarin yana tabbatar da cikar adalci war rahmati da kuma tausayi wal ihsan da kuma kittawa wallahu subhanahu wa ta'ala ay wallahu subhana ubangiji madaukakin sarki ma'a shiddati ghairatihi duk da tsananin kishin Allah yuhibbu ay ya'tazira ilayhi abduhu yana son bawa sai masa ya ka masa uzuri duk da duk da Allah yana da kishi tsananin kishi mai girma amma Allah yana son bawa ya kawo uzurinsa gabansa subhanahu wa ta'ala. Allah yana son mutum ya kawo uzuri, mutum ne ba, annabin Allah yake ba da labarin wani mutum da ya ce wa ‘ya'yansa idan ya mutu, kada abin ne sa shanya gawarsa sai ta bushe, in ta bushe a niƙa wannan gawar ta zan gari, to ɗa, idan an mira ta gari, to sauran a je cikin teku a zuba. a watsar da ita sauran kuma a sa cikin iska a sa tabi iska ana yi masa haka bayan mutuwarsa sai Allah ya tattara halittarsa gaba daya sai Allah ya tada shi sai Allah ya tambaye shi dan mi kai haka kaga Allah ya nemi ya kawo uzurinsa sai ce Allah jin tsoron haduwa da kai kada yasa ne wannan sai Allah ce je an gafarta maka an baka aljanna Allah yana son mi hanzari Daka mu dinga wa junan mu uzuri a musamman irin wanga lokaci. A zaba yanzu in akwai wanda in kai sabga in bai zo ba, akwai wanda in yi sabga in yake ce ka zo ba, maharin ya kullace ka ya kama gaba da kai kenan. Shina ba ta maka shi sakarci. Ko kun bayyanta? Shi bai baya iya bayyantar uzuri, to a dinga wa juna uzuri. Ka ga ya ci mutum bai zo ba, to sai ka ce, "Wala Allah akwai dalilin mai ƙarfi da yana su zauwa." in kai in kana yin mutane haka to kuma zaka huta kwarai duk wanda in ya gayyaci mutum in bai zo ba yake sa wani abu a ransa to kullu yana cikin wahala saboda mutane uzuri suka su wani wallahi azin wanda kake kake kake ganin sa in za a budo maka damuwar sa ina mai rantsa maka da Allah sansana ta kawai zaka sai ka an kai ka asibiti an kwantar da kai ka ji kanshin damuwar sa kadai wallahi sai an kawo maka gado asibiti saboda damuwa ta masa yawa ba gaba Allah da ma so biyar a wuri a yi sallar da kaga mutane sun gagara ya cikin natsuwa ana sallah ana tahiya kaga mutum ya miƙe ana tahiya mutum na karanta fatiha ana fatiha mutum na karanta tahiya saboda sabar uzuri al'amura sun taku ne wani ban yana nan bai ya shi har ya bantar musu da rike shi ka guda wallahi wannan tikar da kake ka kare na ita ka dauki ta ba wace abu ba wallahi al'azim wani har ya bantar musu da rika ta wani shi ba shi karan kansa bai da lahiya ga matarsa kwanci ba lahiya ga iyayensa kwanci ba lahiya ga shi kuma bai da kodala bai aje kuma bai ba wani ajiya ba yana cikin gidan haya bai da sana'a kwakwara ba wani jarin kirki kuma matarsa a asibiti kuma ga likitoci ba ɗan ba tausayi takardar farin ake turo masa kuma gagayyace shi kuma bai samu zuwa ba shi kai ka karki sanar lahi Allah haka akwai buƙatar mu dinga wajuda uzuri a rayuwa to Allah yana son duk da uzurin duk da cewa Allah na kishi Allah yana wa ɗan annabi Adam uzuri yana son dan annabi adam ya ka uzurinsa wa yaqbalu uzra man i'tazara ilayhi kuma duk wanda ya kawo uzurinsa wajen Allah to Allah yana karba wa annahu la yu'akhidhu abidahu birtikabi ma yagharu min irtikabihi hatta ya'dhura ilayhim shi Allah baya kama dan bawansa dan ya aikata abin da zai sanya Allah ya kishi har sai ya nemi uzurinsa dan mi zakai kaza wale ajili zalika saboda haka ne ma arsala rusulahu Allah ya aiko manzanninsa wa anzala kutubahu kuma ya saukar da littafansa i'zaran dan jawo mutane kunne ai musu gargadi wa inzar da kuma musu hanzari a ja musu kunne i'zaran ai mutane gargadi wa inzar kuma a ja musu kunne wa hadha ghayatul majd malace wannan shine matuka a cikin kai wata kyautatawa cikin karanci wannan shine matuka a cikin karanci a ce fa duk da cewa fa mutum Allah ya ce kar ayi kaza misali giya Allah ya haranta ya ce kada a sha sai mutum sai Allah ya aiko annabi ya ce giya haramun ce Qur'ani ya tabbatar amma fa kuma idan aka je sai Allah ya nemi bawan dan ya sha ya kare kansa ce Allah kishirwa ce kuma babu ruwa Allah ba zai kama shi kaga da wannan abin da ya aiwatar tana ba da mu fahimta daka malike cewa Allah ya yuhibbu an ya'tazira ilayhi 'abduhu Allah yana son bawa sai ya dinga neman ya dinga kai uzurin sa gare sa wa yaqbalu 'udhura man i'tazara ilayhi duk wanda kai uzurin sa ga Allah Allah yana karba Allah ya ce kakkai kaza sai ka aiwatar to dan me kai abla saboda kaza ne sai Allah ya karba in ya cancanci karba sai Allah ya karba mun bayyana wa annahu la yu'akhidhu 'abidahu shi Allah baya kama bawansa birtikabi ma yagharu min irtikabihi da abunda shi Allah yake kishi akan bawan ya aiwatar hatta ya azura ilaihim hasse ya nemi hanzarin su wali ajli zalika saboda wannan ne arsala rusulahu Allah ya aiko manzanni su annabi Adam annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa annabi Yusuf duk Allah ya saboda wannan wa anzala kutubahu kuma Allah saka da littafansa su at-taura linjila zabura sufu ibrahim da musa izaran dan adayin mutane gargadi wa inzaran kuma ayi mutane hannunka mai sanda a jakunnan mutane wa hadha ghayatul majdi wannan shine matuƙa kai karshe a cikin karanci wal ihsan da kuma kiftawa wa nihayatul kamal kuma wannan shine karshen kamala karshen kamala kenan fa inna kathiran mimman tashtaddu ghayratuhu minar makhluqina da yawa daga cikin waɗanda kishi su suke da tsananta suke da tsananin kishi a cikin bayin Allah tahmiluhu shiddatul ghairati ala sur'atil iqa'i wal uquba min ghairi i'zarin minhu kishin tsananin kishin yana jan mutun akan yayi saurin abkawa cikin yanke hukunci da kuma yin yiwa mutun azaba mafiya yawan mafiya yawan mutanen da suke da matsanancin kishi to tsananin kishin yana can su zuwa ga ɗokar hukunci da kuma yin hukuma ba tare da sun sun ba da udiri ba misali mutum ne yake da matarsa sai ga ta fito ta tsaya da mai komi ishirin misali to idan mutum yana da matsanancin kishi baya bincika me ya fitar da ita kawai da ya zo ya hauta da fada wala Allah za su tsora maka abinci ne babu a shana sai a fasa dafa abincin tambaya sai a fasa dafa abincin kuma in ka zo baka iska abinci sai ka hauta da fada sai ta jiga mai 20 yayo kuma har da ashana sai ta tsaya saye a gunsa wala akwai shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi haka ta taɓa faruwa wani mutum ne ya zo a gidansa irin an tau daga yaƙi haka yana sabuwar amarya sai ya zo ya nemi izini wajen manzala sai ta gida shi na zuwa sai iske ya iske matarsa a bakin gida to kasan din namiji mai hankali din namiji mai hankali wanda ake kira namiji ba muna maza ba namiji na tsatse mai hankali wallahi in ya tar da matarsa bakin kowa sai rasa ya baci duk namiji mai hankali ba ina kusa akwai mahaukata daga cikin mazaje su suka fi yawa sai ka iske hoye zun mutum waye iske matarsa tana fada bakin kowa har da gaina sallah kuna lahiya yanzu a shakura sakare kawai Allah wadaran da ka lalace duk namiji mai hankali mutum na tatse namiji da ake cewa namiji mai hankali in ya tar da matarsa bakin kofa malam sai ya ji sai ya ji wani ko da bai magana ba wala sai ya ji rashi ya baci to wannan mutum yana zawwa malam sai tar da matarsa a bakin a bakin kofa sai ran sai baci yana rike da takobi kawai zai buge ta da mashi tace ba wa dai hakuri ka ji abin da ya fitar da ni sai ta bai ta me ya fitar da ki ta ce ai maciji ne a tsakar ɗaki. To shi abin da ya ba shi haushin ganin matarsa a ƙofa, wannan kishin sai ya tasa kawai sai ya shiga cikin ɗaki. Yana ƙira mashinsa sai ya tarar da maciji a cikin ɗakinsa kaga dai mace mace ce ba za ta iya zauna ba malam kawai sai sai ta yi sarar macijin sai macijin shi ma ya sare sa rawin hadisi ce da macijin da mutumin ba sa wanda ya rage mutuwa ba me ya ja sa kish ko ba ci karatu daga wanda ke da matsanancin kishi in ba zai ba da uzuri ba to yake afka cikin ɗaukar matakin da ƙarshe na dama za shi kuma daman duk wanda kaga in yayi fushi yana ɗaukar hukunci to to a cikin al'amari za ka same shi mutum ne mai nadama yanzu ko mutum ne kawai fa matar za ce ai za ta ce kaza sai ce yake kai kaza na sake ki kuma yadda zai ta yi kuma ta sakun kuma sai alama zai da kira ma la aka maka la ai wallahi cewa in ta yi kaza ta yi ta yi ta saku shike da kaba yara ta saku eh ta saku ta ga kashe kuma sai a koma sai a koma da dama shi yasa idan ranka ya ɓaci kakka ɗauki mataki kakka yi magana eh in ranka ya ɓaci aka ɓata ma da rai to daga cikin abun da ke karya ɓacin rai shine arwalla ko kuma ka zo in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kwanta in kana kwance ka tashi kai wacce kawai shikenan in mace ta ɓata ma da rai to kaka biye mata ka san ba a biye musu saboda ku dinga fa ɗaukar su yadda suke in za ka yi mu'amala da mace ka yi mu'amala da cewa ita naqisatul aqli wad din hankalinta ba irin naka bane ba eh ita duk girmanta wallahi hankalinta ba irin naka bane eh duk ta girma ta da matsala ta hankali to ka auna ka aje ta a matsayin ta da matsala ta hankali sai kai mata uzuri eh ko sai ka ka tashi ga mata gidan ka kai shurun Allah ya rufa mana asiri ina ba ta mu fahimta to malai ke cewa min ghairi idari bin ba tare da ya ba da uzuri daga wajensa ba wa min ghairi qabulin li'uzurin man i'tadara ilayhi kuma ba tare da ya karbi uzurin wanda ya kama masa uzurin ba bal yakunu lahu fi nafsi al-amri uzrun wala tad'uhu shiddatu al-ghayrati an yaqbala uzra yace wala Allah ya kasance cikin abinda mutun ya aiwatar to akwai akwai uzuri amma kishin tsananin kishin bai bar sa kabi ya ma saurara balantana yaji balantana yaji ya ji uzurin ba wa kathirun mimman yaqbalu al-ma'azira sai ce kuma da yawa daga cikin masu karban uzuri su kuma yahmiluhu ala qabuliha qillatu al-ghayrati hatta yatawassaw fi turuq al-ma'azir su kuma wayanda suke karbar hanzari suke karbar uzuri so da yawa daga cikin mutane suke yawaita uzuri mutu a taba mutun uzuri kullun uzuri kullun uzuri to rishin kishi ke sanya su ba da damar kullum cikin kama uzuri suke kuma tsananta kishi da rishin kama uzuri miye matsala ce yawaita ba da uzurin shi ma miye matsala ce sai zama to kullum uzuri kullum uzuri haba malam ai hankali hanji da iji malam ba haushi musamman irin wanda za a tsora irin amana ta ta al'umma sai ga sai kullun kullun kullun demand kullun demand da permi kullun ta permutation permission kullun kaga ba zai yi ba an an kaka kai aikin duka kuma kullun kai ba ka duk awaji ka hita jiji ka hita kuma an kaka dan al'ummar ne to kaga bai kamata ba a ce a matsayin ka na na shugaban wurin ka ta bada dama kowa ya tashi da yake su ba a haka nan malaka cewa da yawa daga cikin waɗanda suke ba da uzuri su kuma rishin kishin ne ke sanya suna yalwatawa cikin hanyoyin ba da uzurin kawai wayara uzuran wayara uzuran ma laysa bi uzurin abinda bai kai uzuri sai ya doke shi a matsayin uzuri abinda bai kai uzuri ba sai ya doke shi a matsayin uzuri hatta ya atadira kasirun minhum bil qadar har daga cikin dawa suna kawo uzurin na naqa al qadar na qadara wa kullum min ha gairu mamduhun alal itlaq tsakanin kowanne guda bin mace ba wanda za a yi bi aikin da aiwatarwa abin nan ba wanda za a yi ba aikin sa magana ta gaskiya kakka zamanto mai tsananin kishi har ya zai ba karbar uzurin mutane kuma kakka zamanto baka da kishi da yawa har ya zamanto kana wasa da haƙin da ya kamata ka kiyaye a kansa mun bai karatun ko sai malai ke cewa وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا تبتا من حديث النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال manzon Allah yana cewa inna min al-ghayrati ma yuhibbu Allah daga cikin kishi akwai abin da Allah yake so tabbas a cikin kishi akwai irin kishin da Allah yake so in kai ma lada za a baka in kai wannan kishin lada Allah zai ba zai baka misali mutum ya kishin matar ta sa hijabi ayyansa su yi sutura ta addini da makamancin wannan wa minha ma yubghiduha kuma daga cikin kishin akwai kishin da Allah ya tsane shi yana kyamarsa a ce kai kawai ka hana mata ka sa akwai wanda shi mata shi ba a shiga ba a hita gidan shi babu mai shiga in unguwa za ta saboda tsabar rashin yarda shi ke gaita kuma shi ke ɗauko ta bayanta shi ke gaita shi ke ɗauko ta bai yarda da kowa shi gaita ba bai yarda kuma kowa shi ɗauko ta ba kuma bai yarda ta kai ta kadai ba a'a saboda duk tsabar rashin yarda ne in ma ta yi sai ya tura wani bayan ta ga ina za ta biyawa wallahi akwai wanda suke tura ana ana musu anket kin matansu ina take zuwa ina ta biya ina ta wanda abin nan ba kaga wannan hukki shin yi yayi kuci kaida ya ya yayi muni a ce sallah ba ta damar ta dan sa abin take bukata ta yi kallo a sai abin da shi shike so in kirayo akai sai ya duba wannan ya kirayo haka cikin mata su ma akwai matan da suke irin wannan ko za ga mace ita ma ta sa anket a a a mijinta wani jamil fa mata suna yanzu fa akwai matan daga yan mata ake turo ko sai za ga an turo su shago su zo sayayya sai a ci ta dan biya su dan ba su wani abu su dan dinga jan kada wasa ka sau da wai a ga kana wasa da mata kuma ka wasa da mata kuma turo su za ka yi kai wallahi recording suke recording suke yi ba recording a zo a kai mata ga yadda shike recording in kiran ka akai da salula baka doka ba matsala in ka doka kuma matsala in ta ga wata sabuwar lamba sai ta kigilge wace ce wa ga lambar kina ki wallahi sai ki ja baka ki tansiyo eh to bar shi shi tai matan ne ne wallahi ga sunan sai a mutu an bar su me yake da bukaki duk iya abin shi dai bai wace ku hudu duk iya abinsa duk kwazabarsa bai wace ku hudu sai da sai ni kuma ai dama ai mace ta sa ta yana nan cewa ba za ta zauna ta kare a gidan miji fa wannan tana yaudar kanta ne malam fa yanzu dole ka gaci da mace guda yana zaune ta to ɗayan biyu ne wa ko ko dai tsohon najir ya ga ya ya masa kaka gida talauci ko bai da lahiya ko talauci ya masa yawa ko kuma bai da lahiya amma duk wanda Allah ya yalwata malakarsa shi ma ya ta gidan biyu an ta gidan uku ai akwai wani sirri a cikin abun amma kuma akwai wanda su kuma Allah ya abun nan kinsu da akwai wanda su su kari ma haramun ne gonsu malai ya ce wato na daga cikin kishi Allah akwai kishin da Allah yake so kuma akwai kishin da Allah ya kyamata fallati yubghiduha Allah fallati yubghiduha Allah fal ghayratu fi ghayri riba ma'aikatar cewa kishin da Allah yake kyama shine a kishi a cikin abun da bawai da amfani kishin da za a tafi cikin shakku abun da za a tai wanda baya da ba kan gado ba kan iyaka wanda kishin Allah baya son sa wa inna wa innamal mamduhu abunda ake abun yabo anan iqtiranul ghairati bil udhr mutun ya kwatanta ya daidaita uzuri da kuma kishi kaman to kana kishi kuma kana kana mutun uzuri fayugharu fi mahallil ghaira sai mutun ya dinga kishi inda ya kamata yayi kishi wa ya'dhuru fi mawdi'il udhr kuma mutun ya uzuri inda ya kamata yayi yayi uzuri wa man kana hakaza to fa huwa mamduhun haqqan duk wanda ya zaman to shi haka yake inda ya kamata shi kishi zai kishi inda ya kamata yayi uzuri kuma zai uzuri misali sai mata ka tayi dan daura da dan adereta nan uzuri za kai ka ce a'a dan suna da yawa su su biyar na ko su shidda ne huri babu huri sai ka ce ai kai musu uzuri ai abun akwai ma rena mutane a ciki sai mata ka ta komo tana azafa da makota sai a tattaru an yo sayayya sai a zo bakin kofa a taru ko ta jahi hijabi sai ai minti 15 ana surutu sai ka ce a'a daga wajen sai suke sai mata ka ganta wajen mai shago zaune tana cin gujiya da aya tana ta surutu tana dare da take mai ko kai ba a maka ita ya kai uzuri ka ce a sayya take yi wanda ka ganin ba za ka yi uzuri ba a kai za ka ɗauki mataki kuma wata wata wata rana mai martaba mai sarkin ta ta wata magana Allah ya kara masa lafiya da ikhlasi da jin tsoron sa yake cewa malamai ku dinga wa maza mata wa'azi akan yawan hita sai na ce to ba mazan ba mata bane ya kamata a ma wa'azi mata ba su da laifi maza ne ya kamata a wa wa'azi saboda su ba su san maza ran kansu ba ai malam duk wanda kaga ana masa shigantaka shi yaso ba ga wani eh duk wanda kaga ana masa shigantaka shi in mutun ya zan namiji dan kansa to billahi ko giyar ku take sha ba za ta yi maka sawo akwai abin da ko tana so ba za ta yi ba mafiya yawan mazan mun saki ragamar wala Allah wani fa ba shi ke ci suwa ba ita ke dan fafa cikin ta tana ci da kanta kaga ba ba za ka zai ta ba to kai aka Abu Sufyan mace tana ta sai ta yi dinka maka ta tuwahi ta sai maka ta takalme ta sai maka ta sabulu kuma ka ce wata ta ko ina ke bai kifa ne ta zuwa tallaci wallahi ta zuwa tall bai zan namiji dan kansa ba amma duk namiji da ya zan namiji a gidansa to wallahi akwai abun da ko biyan mace aka ce ta yi shi wallahi ba za ta yi ba mafiyayen maza magana ta gaskiya mun saki mun saki musu raga ba hatta kai yanzu ma fa maganar aure sai a shekara gidanka ana soyayya da diyarka kuma ana kawo mata tana can yawa kai baka sani ba sai wanda Allah ya taimaka wallahi ita da diyar an kullawa ne kira yana zuwa sai a ce bari lokaci kaza ka zo lokacin kai babu ka kai baka san abin da ake yi ba duka sakaci ne akwai abin da wallahi in ta kuskura ka riga lokacin abin da amarci ya wuce baka tsara sa ba to ka wahala irin fitan nan ta shiga makota da in ka kuskura baka tsara tun tana amarya ba kuma ka san akwai wani abu da yake wahalar da maza akwai wani abu da yana da wahalar da maza da yawa yanzu malam Jabilu ba duk namiji bane yake jin dadin ya fito waje yana karin sa ya na rance da Allah wallahi alazim ba duk namiji yake jin dadi wai ba cikin maza suna so ba da kaga mutun yazo kana zuzu zuzu da gwamuro mai kwana shi kadai ya tara kwano ka tara kwano a samu ko abinci ba dan yaso bane matsalar mu ne tun daga tun tana amane baka sa mata ta tashi da sai ta dora maka abinci ba amma idan ka dora cewa kai baka fita sai an dafa maka kaci to sai ku shekarar 30 40 haka kullun sai an dafa maka abincin wallahi amma da ka barta tana amana to sai daga dai wajen abinci ka soyo abinci ka zaka zube in ba kai hankali abincin ranar ma haka ne abincin daren ma wata sai ce ta kai ta ce lalle ka dan sowar dai wallahi ba idan ban dafa abinci ba an kare da kai wallahi wallahi ta kare da kai malam tashi ka tsaya ka tsara eh ka tsara gidanka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu wani lafiya da ka duk wanda ya zama to haka to malaike cewa kishinsa ya zama to abun godiya walamma jama'a subhanahu sifatil kamali lokacin da Allah da sifofi na kamala kana ahqqu bil madhi min kulli ahadin shi Allah shi fi cancanta da ayaba akan kowanne dan annabi adam sai ka sai an samu sifa ta kamal kafin yabo ya zo wala yablughu ahadun ayyam dahahu kama yanbaghi lahu ba wanda ya kai ya cancanta ya kai matsayin za a yi ba sai da za a yi ba Allah babu shi a duk duniya mutum ba zai abin da zai kai yabin da za masa kai yabin Allah subhanahu wataala ba bal huwa kama madaha nafsuhu shi Allah yana a yadda yabi yabi kansa wa asna ala afsi kuma ya yayyabo yayi jiddina wa kansa fal ghayur qad wafaqa subhanahu mal kaga mutum mai kishi to ya dace da Allah subhanahu wataala fi sifatin min sifatihi a cikin sifar cikin sifofin Allah ashe mutum ya dinga kishin matarsa kai kishi yin kishi wata sifa ta cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala Allah ya tsani ya ga ana sabon sa kai ma ka tsaka ga mata ka babu hijabi kun bayyana Allah ya tsani ga bawan sai yana yin abun da yake na sabo to kai ma ka tsaka iske mata ka tana yin wani abu wanda yake na sabo to idan ka ka zamanto haka to ka sifatu da wata sifa ta Allah subhanahu wata'ala ومن وافق الله ومن وافق الله في صفه من صفاته duk wanda ya dace da Allah a cikin sifar cikin sifofin Allah qadatuhu tilka sifati ilayhi bi zimamihi wattan sifar zata jaka zuwa ga Allah subhanahu wataala da linzaminta ma'ana in ka dace da Allah cikin wata sifa misali idan mutum yana ya zama to adili to adalci yana jan mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya jaka zuwa ga fadar Allah subhanahu wataala zuwa ga samun yarda ta Allah in ka zama to mutum mai kyauta kaga kyauta sifa ta tawa ta Allah to sai kyautar ta zaka zuwa ga Allah subhanahu wataala in ka zama to mutum me subhanallah ai ba a musulmi haka sauran minti na ina malaba malake cewa idan mutum ya zama to da sifa ya ya sifatu da wata sifa yayi dace da Allah da wata sifa to wannan sifa sai ta tashi zuwa ga Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa adkhalatuhu ala rabbih ta kuma ta shigar da shi a fadar Allah subhanahu wataala wa adnatu minhu kuma ta kusantar da shi ga Allah wa qarrabathu min rahmati ta kuma ta kusantar da shi daga rahmar Allah subhanahu wataala wa sayyaratuhu mahbuban kuma ta sanya shi ya zamanto abun soyayyar Allah fa innahu subhanahu lalle shi Allah subhanahu wataala rahimun Allah mai tausayi ne yuhibbur ruhama yana son masu tausayi karimun Allah mai kyauta ne yuhibbul qurama yana son masu kyauta alimun Allah masani ne yuhibbul ulama yana son masana qawiyun Allah mai karfi ne yuhibbul mu'min alqawi Allah yana son mai imani mai karfi malci wa huwa ahabbu ilayhi min almu'min adh-dha'if mutum mai imani mai ƙarfi ya fi soyuwa wajen Allah bisa da mutum mai imani rago. Hayiyun Allah mai kunya ne, yuhibbu ahlal haya'i Allah yana son mata ne masu masu kunya, jamilun Allah mai kyawo ne, yuhibbu ahlal jamal yana son mutane masu kyawo, waturun Allah shi shi kadai ne, yuhibbu ahlal watari Allah yana son mutane masu yin ababe guda ɗaya ɗaya, walam yakun ولم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب قوم كوانا أنا sai mun sharhi wayancan ababen abinda maliki sai ce mana anan jama'a shine sifofi na Allah subhanahu wataala idan mutun yayi tarayya da Allah a cikin wayannan sifa to wannan sifar ta Allah da kai tarayya da Allah a cikin ta ka kwatanta to tana jayo ka take ka a fadar Allah ta sa Allah ya soka ta ƙara maka kusanci wa Allah subhanahu wataala ta ƙara maka kusanci da rahamar Allah subhanahu wataala sai malaika misali ta kuji da kyau Allah subhanahu wataala rahimu yana da tausayi Allah akwai tausayi gare sa yana son mutane masu tausayi idan ka zama mutum mai tausayi to Allah yana son ka in ka tausaya wa bayin Allah sai Allah ya tausaya maka sannan kuma Allah karimu Allah mai karanci ne mai kyauta ne yuhibbul qurama Allah yana son mutane masu kyauta masu kyauta masu Allah yana son mutum mai kyauta alimun Allah masani ne yuhibbul ulama Allah yana son ma masu ilimi mailimanta qawiyun Allah karfafa ne mai karfi ne yuhibbul mu'minal qawiyya Allah yana son mai imani mai karfi ashe masu imani kashi biyu ne akwai mai imani rago akwai masu to wanne ne rago wanne ne bi ƙarfi mutum mai yawaita ibada kuma mai yawan kamun kai mai yawan tsayuwa akan abin da yake dagewa akan abin da yake so kasan jajircewa fa a rayuwa sai mutum mai imani abin da kake so akai kakka yarda kai wasa a kansa cikin koma miye kana so ka zama hafizin qur'ani to jajirtacce ka jajirce akwai wanda yana son ya zan hafizi amma ya kasa jajircewa kaga wannan almu'minu da'if ne akwai wanda kuma yana son hafizi mun to hafizi ya jajirce ba dare ba rana kasa akwai wani arama so shi ba dare ba rana shi kullun tilawa ne ba dare ba rana eh tsabar tilawa ta kai tilawa eh tashi tilawa fa sura kawai da ai karshe ke farawa saboda qur'ani ya ai karshe yake farawa eh saboda ai ka san wannan wannan ya darje ya darje eh ba dare ba rana kenan to kaga almu'min alqawi kenan kana son ka zama kana son ka ka gina masallaci ko ka gina makaranta kuma ka baka zuwa kasuwa baka hituwa da wuri ka jajirce ka nemi ka nemi kuɗi dan kai kana son ka bada ilimi kai wa'azi jajirce wajen malamai kai karatu mun bayyana cikin komai ana buƙatar mutun yemi ya jajirce cikin kowane bangare wallahi bangaren soyayya sai ka jajirce eh har bangaren soyayya sai ka jajirce ga wata aramiya ga izibi 30 kai izibi 10 ma sun wadatar ga izibi 10 kuma ga iya girki ga iya magana ga soyayya kakai wa ka jajirce sai da karin kai tsari malam kakai da kakai da wani yau kudi da ta tsayu akan kiyamun lai tsayu akan neman kuɗi eh dan kiyamun lai kadai ne wadatarwa ya sha bai wadatarwa bai shi kadai ne tsayu ka nemi kuɗin zaka kai mata Allah ya tabbatar da alkhairi nan zamu kwana abin da muka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure Allah ya gafarta muna la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh